Waƙa ta shida, Bismillahirrahmanirrahim. Kar ku yarda da cin amana, ko mutum mai san hiyana, ko gani balle ka zauna, wanda ka san fasikina ba a yarda ku yi abotaka ba. Kar ka yarda da ɗan uwa mai, jan ka kai saɓo guje mai, ba shi ikon baka komai. zai raba ka da wanda an mai maka komai ba da shawara ba. Kar ka cuci zama miyarku, ko akwai bare cikinku, kar ka ɓata wurin zamanku, in firaji ne na uku ba ta bar kowa da zungura ba. Mai hawa sama hauta tushe, kar ka yarda ka kamare shi, in ya karye sai ka rushe. zuciya ce in ta bushe bata damu da jin yawan faɗa ba. Annabinmu ya ce da tsoka ɗaya mutum a cikin jikinsa, in ta ɓaci dukan jikinka, sai shi ɓaci da arzikinka ma'anan ko zuciya ya duba. Zuciya ita godiya ce, wadda duk ya sake ta goce, sai ta kai shi cikin wuta ce, kar ka saura gama ta gwance, ta fice da gudu ta aika ɗanya. Gyaruwan tabarin ayyuka masu janye ƙafa suka yi ka, nan da nan a cikin turauka, wanda kowa a zatanka baka riske abin da kai nufi ba. Ta daɗe da saka ka jirgi, wanda za ka haɗar makogi, mai shigar ko har ya hangi, gefe-gefe da shi da dangi da suke haɗa gashi ba haɗe ba. Nan da nan tsakiyar ta tsage, ba fita sai waige-waige. ko ana yi riƙa fusge sai salati masu hange bai san mai kama hannuwa ba ayyukan zagi gabawa gardama da yawan ƙasawa hassada domin shaƙawa ko su kibru zuwa ɗagawa da ibada ba da tambaya ba shi fa girman kai hali ne wanda ke cutar mutane shi tafarkin kangara ne wanda ko ke bin shi kone bai san mafita a lahira ba. Tambaya hujja gare ta, Rabbana ya ce ayi ta, wanda bai yi ba ko ya barta, ba shi aiki mai katarta bai karbi fadar Ubangiji ba. Shi ya sa kaga galibi yau, sun ki son su yi aiki da wayau, mai rubutun tawadar yau, bai jike ba saboda wayo harafinsa ba za shi tabbata ba. Hassada ko shi da keta, mumini bar san kulata, haluka ne masu cuta, fajiri ke tanadinta da ba su yi katari a lahira ba. Mumini mai san shi tsira, shi kaɗai ka kula da gyara, wanda ko barna ya fara, ba shi yin fata shi gyara bai yi ta saboda kangara ba. Wanda ke neman dilala, sai ya tashi ya bar kasala, mai shirin neman fitilla, don ya tsere duhun jahala ya bi sunna ba da kuskure ba. Wanda bai san gaskiya ba, ko mutum ne sashi dabba, ba shi yin ciniki da riba, in ka lura ka dubi dabba bata san kome kamar ciki ba. tanajin su ciki da baye ko da yaye ko iyaye ko mutum ne in kiraye shi da babban shi waye masani fada makangara ba so matattara hankalinka kai shirin gyaran gidanka kar harin yaƙi ya cika yan uwa su fashe su barka baka san zamanin zuwa hari ba firgita mai tsoratarwa na zuwa bari kangarewa sunkuya bar san ɗagawa kai ibada bar kangarewa kada kai noma ba kai jira ba ninkirin tuba ɓata ne ƙoƙarin tuba shiri ne san musulmi arziki ne san zumunta wajibi ne in ba kamanta lahira ba wanda sun riƙe gardama ne ba a sa su cikin mutane don halinsu na jakuna ne ko kamar dabbar dawa ne ba za su hukunta don kira ba. Su fadan haka ran kiyama za su tashi suna nadama, sun makansu bakar zalama, har su ce ahalin su dama Allah bai su duniya ba. Sun jin wa'azi da horo, ba abin da ka ba su tsoro, yau misalin wanga taro, danganin wada za a koro a zuba wuta ba da tambaya ba. Mai biɗan aure a idda, shi da mai tozar ta shaida su da mai koyar ibada wanda ko kalmar shahada bai yin ta yadda kai nufi ba jiya kai nan ya koya su suke tashi a baya har su tashi suna da kaya don faɗin da suke na ƙarya ba su san girman Ubangiji ba. Kaga dabbobin mutane, tanajinsu na barbara ne, tun da ƙarya ta gaskiya ne, ransu ya shiga arziki ne a gare su ba za su samuwa ba. Karuwai da giya da taba za ta ja musu shan azaba, wanda ke da rabo ya tuba, wanda ko bai hanzari ba, tubansa ba za ya karɓuwa ba. yanzu duniya ƙarshe ne sai ka lura a yau mutane ransu na son dukiya ne galibi ko tata shi ne cinikinsu ba za su ko bari ba ga alamomin kiyama tajirai su yawaita homa gun sarakai ko zalama gun ma'aura ko husuma ba a zaɓi zama da lafiya ba ga yawan sukar zumunci sai jidali kan hukunci duk a saba kan walici to da shi auren ka bene manyan ba su tara hankula ba kaga yara ya wuyata yanzu barna ta yawaita masu gyaran sun karanta ba a ma ƙaunar faɗarta in ba ka faɗi kana gudu ba an taƙaita dare da rana ga maroƙa ga ma'auna sun yawaita wuni da kwana ga yawan mata ƙanana ba su zaɓi zama gidan miji ba kaga shegu sun yawaita har da shi suka san bajinta banda ƙarshe ya kusanta kaga manya sun mugunta ba su kai yaye ga maluma ba tanajinsu su sami aiki sannu sannu su kai ga mulki shan sigari sai kilaki nan nufarsa ta kamfe aiki ba su sa fuska a lahira ba. Ya yi kyau dai ɗan musulmi, ya yi ta addini ya nemi, lahirarsa har shi sami, kai ga zaɓaɓɓen muƙami da ba zai kunya a lahira ba. Ya haye mota da babur, kowane ofis a tebur, ko riƙe fayil da fensir, sai hana katunin muhashir baka san ajali yana zuwa ba. wanda bai kula ƙoƙari ba, ya mace bai sarrabo ba, wanda bai tuna lahira ba, ya haɗamta bai sani ba, sannan ba za shi komowa ba. A yi ta himma kar a taɓe, in halin nan shi ka zaɓe, don kuɗin hanci ka karɓe, duniya kai ta raɓe-raɓe, baka dai dubi zuwanka lahira ba. to kana tashi da kaya gashi ma an barka baya rantse-rantse ko na ƙarya masu ji nasa sun ji kunya ba su san rahamar ubangiji ba masu ma zaman su san mu duniya don cin haramu lahira dai ba su samu arzuka in an kira mu ba su sami wurin da sun tsaya ba gaskiya ita ce dilala mai isar da mutum ga Allah wanda ya yi ma kansa illa bai tsare ta badan jalala ya kuka da kansa bai sani ba. Godiya buɗin rabo ne, godi Allah in ka gane, haƙuri ko arziki ne, don mafi darajar mutane bai zaɓi fushi da san faɗa ba. Ba abin da ka bani tsoro, sai kiran ma'awan ga taro, kan ta zo ko mun ji tsoro, da hani mun zaɓi moro goshi bai yawaita sujada ba. Mun shirin tafiya mutane, mai zuwa nan ko gawa ne, ai zuwa nan mai isa ne, mai farazana hankali ne kuma tsorata kar mu faɗa tsamba. Wanda ya kula shawarata, tarsashin kuma za da mata, to shi bar ma kansa keta, ramuwar sharri da cuta halaka ce to ka daina gaba. wanda ya tsare wagga kalma shi kadin daɗin ƙiyama tunda ya hana kai zalama ai ga Allah za mu koma a gari muka faru baba aba Zuljalali ka ba mu sa'a rabu dan girman shari'a nan mafi kyawun ɗabi'a annabawa masu da'a da ba su saɓan ubangiji ba to musan ranar kiyama na zuwa ranar nadama sai ga wanda suka yi zalama, waga rana babu dama in ba rahamar Ubangiji ba. za a busa ƙaho na tashi alkiyama babu fashi can a ranan nan ta tashi ba ta lamunce masa shi kowa sha'aninsa shi ya duba za a tada waɗansu jakai wasu kai kace dawakai wasu ga kaya su ɗaukai wasu ko tamkar musakai suka tashi ba da diddige ba wasu bebaye makafi za su tashi saboda zafi sadayin sihiri ga laifi za kan biɗa nasu jaufi kamar huguma saboda gamba wasu ko a cikin ƙuƙuma za su tashi saboda homa har wurin tsaiwar ƙiyama wasu ko domin zalama ba su tashi suna da lafiya ba yanzu malam ya rawaito masu tafiya su kwato dukiyar wani su sato ko maki sallah a loto ba su tashi kamar da 'yan adam ba su ya hanzir za a gansu mai kiran ƙarya da musu gaskiya kuma za a gansu manya-manya bisan jikinsu ba su san tsaiwa wurin tudu ba wasu ko naman jikinsu suka tina idan halinsu mun ji galibin 'yan uwansu don saboda bakin halinsu da aka yi wa'azi ba san kula ba wasu na tashi tsirara tun kushewa za a fara tsaitsayawa sai a kora har zuwa matsaya a tara tsayuwa ko ba da duddige ba sai a tsayi da sahu tsayarwa ga zufa da kishi da yunwa ga azabar na tsibowa ga kwakwalwa na farfashewa jama'a ba su san wurin zuwa ba fargaba da wagga rana ga ɗuwai rana gudana fargabansa na shekara na har dubu hamsin faɗana na ta'ala ba na 'yan adam ba da mutum zai ba da fansa ne a karɓe har uwarsa sai shi bayar har ubansa ba ɗiya ba 'yan uwansa da ko matarsa bai rage ba sai ya bayar dan ya tsira gun zuwa wannan matara wanda bai duka kai ka ƙara tun anan wasu za a kora a zuba wuta ba da shawara ba gata ɗamra tana ta hange kan a ƙare shiri a rege sai ta yunƙura za ta fusge ta fushi tamkar ta tsage ba ba ta rabo mafi yawa ba tai da ta motsa ruri ko ana bisa na ta gori sai a ba ta dubu da ƙari don ai mata yin da ƙari a zuba mata ba ta ƙiya ba kafirai da ganin azaba sai su ce dama da dabba na faɗin kunu turaba a game su ya zama uku ba bai muski cikin da 'yan adam ba sai shi so haka fai da ɓoye gashi rana ta zaganye kai kwakwalwa ta tsiyaye ga mutum na ta maye ba su karɓi haɗaɗɗiyar giya ba furtumi taure da juya kasuwarsu tana da hanya mai ya ja musu san sayayya su da yanka sai a soya ba sai an sa ruwa-ruwa ba masu ƙiwuyar fidda zakka za a ba ta ta motsa hauka sa da mai cutar iyaka har da yimbo ne da boka da ɗabibai masu ci da zamba sa da mai sujada ga gumki ko shari'a babu haƙƙi shekara hamsin da yaƙi na cikin maci sadaki ba ya rasa dukiyar biya ba dariya da ganin tsiraici gun musulmi fasikanci har ƙazaba har gardamanci sariya da cin mutunci da namimanci da ƙulla gaba yadda malam yayi ibara wai abin da ka sa hasara jinkiri da biyan tijara amili galadi ga sura makaranta bai yi tambaya ba wanda ke takara ya mance dan yawan koya ta kubce ko hizib ɗaya ne ya kubce sai ya tashi yana makance bai tashi da lafiyar ido ba har ya kan kuka ya ce da mai ido nake mai ya mai da mai makanta sai a ce da kayi alƙur'ani ka zubda a kamance ba a yi ma ido ba masu caca da masu luɗu za a fara bugu su faɗi sai da mai lugude da guda har mazaje masu buɗa sirrin wani ba da shawara ba sada masu niƙa da waƙa su akan ɗaure a sarƙa ga wuta da zuwa a miƙa har mazaje masu leƙa sasar wani ba da sallama ba Rabbana ya sauka rana, kan mutane ta yi ta ƙuna, ga zufa kuma na gudana, ko zufa mai nasa ƙuna baka sami ruwan da ka haɗe ba. Ai jibin wasu na tsiyaya, duddukensu waɗansu gwiwa, wani cibi yake tsayawa, wasu ko na dulmuyawa ba su san abin da sun riƙe ba. Wasu ko shi tsaya a ƙirji, ga shi rana ta yi garji, ga wuta ta jefa hurji, duk mutum kenan shi ke ji bai damu da ɗansa ko bara ba. ta kamar duwatsu, in ta watsa sai shi watsu, kan mutane duk a rutsu, hankalin jama'a shi motsu, ba su san manufa ga hallaka ba. Nil jalali saboda iko, sai shi sa inuwa ta sauko, ta yi rabo uku sai shi aiko, masu korawa suna ko ruwan jama'a ba zai game ba. Kafirai inuwar hayaƙi, za a kai su shina tuƙuƙi, su a kansu su nemi sauƙi sai a ce musu a'a an ƙi ba ba ku rabo a lahira ba. Karsatsin nan na da girma ya fi dala zuwa katarma in ta watsa sai a suma muminai inuwar salama fa ake taishe su bai gushe ba. Su munafikar wuta ne, nasu ko inuwar su ƙone, yin kama da madakata ne, gashi ko inuwar wuya ne ba komai fasa ruruwa ba. Har aka yi tsuntsu fare shu, mai farautar masu gishu, duk ya kai su yana da sishu, da su wuta masu gishu ba su sha daɗi a lahira ba. Zai kira su a masu gaba, ne da Allah masu zamba, kai mutane masu ruba, su fari shu yakan taɗi ba, tun ba an dubi ayyukan ba. Sai mukan shawarwarinmu, ce ma'adamu ya ubanmu, roƙi Allah mamallakinmu, yayi hisabi nan gare mu, ya ce meni ba zan iya ba. sai ka je gunnuhu ko shi sai iya muce gare shi sai da jin maganar ya tashi dan nawansu ya kan yi nishi ya ce me ai ba zan iya ba sai ka je ga nabiyu ibrahimu dan wannan larura shi idan ya ji al'amurra sai ya ce a cikin larura shi ke ko shi ma ba zai iya ba sai ya ce ku ce ga Musa, shi da kansa ya je ga Isa, man iyawa shi isansa, ya fito mu ce ga Isa, shi ma ya ce ni ba zan iya ba. Sai Muhammadu dan kamala, ta yi da zaɓaɓɓen adala, har shi zama Allah ta'ala, sai ya ce ma Jibrilu ya faɗa mara sulu ɗan suwai ba. Jibril ya ji ya tashi, nan da nan ya wuce gare shi, gashi ko an kewaye shi sai da jan maganar ya tashi ya nufo al'arshi bai tsaya ba sai gaban kursin sarauta nan zuwan nan ya wuyata gun ma'aikatar sashinta sai muhammadu ke gabata ga wurin dauninsa bai iya ba nan fa ya yi sujada ga Allah ga shiga ko jibrilu ga su mika'ilu maula na ya ce yau ba a sallah muhammadu ba kai sujada ba sai ya ce masa ɗaukakanka tambaye mu abin biɗarka mustapha yanzu mu baka babu sujada gare ka ai ba kai barci a duniya ba sai ya ce ya zuljalali ummati ya zuljalali sun wahalta ga wanga hali ai hisabi nai su'ali don ran kowansu bai na tsaba sai ya ce ma mala'iku nai kun ji kowa na ta kai nai wanga rana tattali nai dan ya kai al'ummati nai a gidan da ba zai bakin ciki ba sai a ce za a yi hisabi sai ta watsowar kitabi masu kyau da na masu aibi zuciyar da ta ɓoye gaibi Allah dai san ta bai faɗi ba wasu kan karɓa a dama arzikansu suna da girma za su sami fita a fama har su sami gidan salama da rabo ba za su hallaka ba wasu ko a wajen hagunya za a ba su a can abaya sun yi kuka har mugunya ta gudana maso da aya bata amfane su ran zubi ba nan akwai tonan asiri laifukan rufe duk afisai zahiri kowa ya gane ga surukai ga iyaye baka san da za shi tonuwa ba sai a ce ka karanta aiki daɗa kai a fage da ɗaki karuwai da ƙazanta aiki ɗahirar ka saboda mulki da bakai daidai a duniya ba gashi ko an ɗaura baki sai daga bai za aiki hannuwansu da su da baki da kai sabo busi masu ba har ƙafafu na yi ka shaida take-taken nan da inda ya yi sabo ko ya bada arzikin wani ko ya ci da baki nasa ba halaliya ba duk abin da mutum ya aika za shi bayyana ƙi da sanka ko wurin da kafa ta taka ko ga sabo ko ga shirka komai ba za shi boyuwa ba malaman nan masu dubi masu ƙaryar tona gaibi kai su tuba suna da aibi su ji kun yaran hisabi in ba sun tuba sun bari ba